بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حول عرفت يده إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا نصيحة الشهداء والحافظين بنظرة تأتي لنا في الصبر الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أما بعد ينبغي مسلم من ذكر الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da yau yini na goma sha tara ga watan ramadana hijira ta shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wadda ya daidai da goma ga watan hudu miladiyya dubu biyu da ishirin da biyu da za mu ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wadda muke bibiyar tafsirin maulan mu shekul islami wa sa'adat al-anami mulana shekh ibrahim niyaz radiyallahu anhu fi riyad tafsir ذلك شكر الله سبحانه وتعالى آمن الرسول babban manzon nan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya yi imani bima unzila ilaihi ya yi imani da wanda Allah ya saukar zuwa gare shi ai amana rasulu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ba ka san waye ne rasulu din ba sai shi wani fito da suna manzon mu annabi mu masoyin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da ne imamul zina ilayhi min rabbih abinda aka saukar zuwa gare shi daga ubangijin sa min alqur'ani na daga alqur'ani ga baki ɗaya qur'ani wanda ya fara imani da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan mu da rakiya ne muna haka shi da shi wanda ya fara imani da wanda Allah ya kushe shi والمؤمنون haka su ma mu'minai wato shi ma wal mu'minuna bil ba'ini ne akfur alayhi adafi ne akan shi amana rasulu ne adafi ne an wato an daura ne akan abin da aka faɗa annabi ya yi imani mu'mini sun yi imani kira kullum min ma kullum duka kowa minhum daga gare su da shugaban sallallahu alaihi wa sallam da mu'minan kullun dukkan su minhum daga daga cikin su amana ya yi imani billahi da Allah bayan imani da abin da aka roƙa min kenan ya yi imani da Allah wa malaikatihi da malaikun Allah wa kutubihi da littattafan Allah wa rusulihi da manzannin Allah imani da Allah mun zai shi Allah ɗaya ne bai ga mutane da ba shi da ta shi ne kama shi ne kasa shi ne kowa shi ne komai mala'ikun Allah halitta ce wadda Allah ya yi wadda haske ne su ba jikuna suke da shi irin namu na ‘yan adam ba kuma sifarsu ba maza ba ba kuma mata ba kuma ba su da adalci Allah kaɗai ne ya san yawansu an yi baitul mamur sai tinkara ba a sama ta bakwai wanda mala'ika dubu saba'in yake kewaye shi yadda mutane ke dawasi a ka'aba kullum su kuma mala'iku kullum suna dawasi a baitul mamur dubu saba'in in sun yi dawasi za su tafi wanda kuma wasu dubu saba'in za su zo wanda suka yi na yau in sun tafi bara su sake dawo har alkiyama ta tsaya ko bara a daina yin haka har alkiyama ta tsaya saboda haka Allah ya ma ya alamu tunu da rabbinka illa hu kai imani da su kamar yadda aka ce ma annabi ya yi imani da su dukkan mu'minai da imani da su ka zama cikin mu'minai kai ma ka yi imani da su wa kutubihi kai imani da littattafan Allah littattafan Allah kuma mun sani ba Qur'ani kaɗai ba ne ko da littattafai da suka duka kuma Qur'ani su sun kai kamar yadda ya zo ɗari da goma sha hudu ko ɗari da hudu bisa sabanin riwaya akwai abin da ya sa ake cewa ɗari da hudu akwai littattafan da in an ɗauke su a ɗaya kawai su ɗauki mutum ɗaya ne sun ibrahima kenan da makamantar su akwai an yi dai maganar me yasa ya zama ɗari da uku ɗari da sha hudu ne to an ɗauke su a ɗaya kawai ya zama kamar su wani sauran kawai kayan kwanin ya zama littafi da to ya zama ɗari da hudu in kuma an ɗauka kowane ɗaya ma littafi mai zaman kansa ɗari da sha hudu haka ne an yi imani da su to kutubin idin nan akwai kira'a da ta zo da kitabi kar wani ya karanta ka ce ya bada qur'ani qur'ani ne bai bata ba kai da dai baka yi idraki ba baka riski kira'a ba hamza da kisa'i hamza az-zayyat da ali al-kisa'i waɗannan duka sun karanta آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتابه ورسله kamar da yadda ƙarshen suratu ina ga suratu at-tahrim ta zo da irin wannan ko ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط وامرأة لوط كانتا تحت زيد بن بني الصالح وكانت لهما فلم يغنيا عنهما الا شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي انك في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم وابنه عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين هذا قراءة جميلة don kai kana kan rarrafa da kalma ta rabbiya wa kitabi sai ka dauka kowa ma da kan ka a a kira wa kutubi yadda nan wa kullu bihi wa rusuli akwai kitabi wa rusuli hamza al-zayyad da aliyu kitabi sune masu wannan kira'a ne wa yaquluna yaquluna suna cewa la nufarriqu baina ahadin min rusul ba ma raba tsakanin daya daga cikin manzanni mu raye daya mu ce ba mu yarda da shi ba ba mu imani da shi ba ba ma haka mu ne ba ta mai addini wanda ya zo da shi ne manzon Allah da shi da dukkan wanda suka yi imani da shi imani na gaskiya ba za ware wani annabi ko wani manzo su ce ba su yarda da shi ba kamar yadda wani hud suka ware annabi isa suka ce ba su yarda da shi ba kamar yadda nasara suka ware manzon allah muhammad sallam suka ce ba su yarda da shi ba domin musulmai babu wani ba annabi ba wani manzo wanda muke warewa a cikin manzanni mu ce ba mu yarda da shi ba dukka mu imani kullun amadin da to wala ka ku da rusul la yufarru baina ahadin min rusul ba ma raba ko waye wani daga cikin manzannin Allah fa numina fa numina bi ba'dhin wa nakfura bi ba'dhin dalla janaba har mu yi imani da sashi kuma mu kafirce wa sashi kama fa'ala yahud wa nasara kamar yadda yahudu da nasara suka aikata ba ma aikata fa numina ma'ana fa'u sababiyya a ka'idar lugha wa suna cewa su muminai wanda suka yi imani da Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinda suke cewa samaina Allah mun ji ma umirna bi mun ji duk abinda aka umarce mu da shi sama'a qabulin ji kuma irin na karba ba irin na wajen samina wa asaina ba sami'na wa asaina a'a su sami'na wa adana ne zaka ji gaba kana kuma sama'a qabulin ji irin na karba wa ata'na bayan mun ji mun bi ya Allah dan abin da aka wuce mu da shi mun ji mun bi gufranak nas'aluka gufranaka kenan ya Allah muna roƙonka gafara muna roƙon gafarar ka ya Allah rabbana ya ubangijin mu wa ilaikal masir makoma zuwa gare ka take ya Allah falamma nazalat al ayat yayin da falamma nazalat al ayat qablaha yayin da ayan da take gabanin wannan da muka gama ta sauka ba wannan da muka gama ba lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi kuma duk bayanin kuwa da shi yake falamma nazalat falamma nazalat al-ayatu qablaha yayin da ayar da take gabanin wannan kafin wannan da muka gama fassarawa kenan ta sauka lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa yajib ma taqum aw taqum yuhasibukum billah cewa ko ku bayyana abinda yake kira zan ku suka tanku ko ku koye Allah ya ce an koyi zaki da wanda kuke bayyanawa da wanda kuke ɓoyewa ne. To, da wannan ayar ta gaba da ta sauka kafin wannan da kuma fassara ta sauka, shakkal mu'minuna sai mu'mini suka shiga shakku suka yi kokonto minan wasu wasaki daga wannan wasuwaki da ake magana a kai cewa abin ma da muke sassakawa a cikin rawukan mu Allah zai mana isari a kai sai suka shiga shakku cikin wannan abin da zuciya take sassaka wa shaqqa alaihim muhasabatu biha cewa za a yi hisabi za a yi musu hisabi da abin da ran suke sadawa sai abin da tsananta gare su ya musu tsanani fa nazala sai ta sauka wacce la yukallifu lahu
لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إلا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر
عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ولن نعاون ذاته daga amanar rasul zuwa kan sunna al-qawmi kafirina hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa waɗannan ayoyi Allah jalla jalaluhu da kansa da kansa jalla jalaluhu azuma sha'anu wa dama sultanu ya rubuta waɗannan ayoyi da kansa tun kafin ya halicci halitta ya yi nufin zai halicci halitta da shekara dubu biyu da kansa ba ya rubuta jalla jalalu saboda haka suna da maganganu da yawan gaske waɗannan ayoyi da su aka kulle wannan sura ta baƙara kuma akwai hadisi wadda muhimmi ne ya kamata mu faɗe shi fa'ida ce annabi kansa ya ba da shi mutane su rika ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa hadisi da muslim al'imam muslim ya yi waita cewa duk wanda ya karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara bayan isha'i to kafa dawo sun ishe shi sun ishe shi riwaya biyu ne akwai riwaya da ta zo da idan ka karanta ayoyi biyu na ƙarshen bakara daga amanar rasulu zuwa fantun na da kawai ke ina sun ishe ka da ya kan maka rundunar shedanu har gari ya waye amma akwai wanda ya yi wannan akwai wanda ya fi wannan lafazin muslim da na faɗa cewa ya yi duk wanda ya karanta ayata ne ayoyi biyun nan na ƙarshen baka daga amana zuwa ƙarshe to ka fita sun ishe shi kamar tambaya da ne suka ishe shi ya ce sun ishe shi tsayuwar dare da mumini ake jin sa ba shi mumini ba yana tashi sallar dare ya mun dare ba to ka karanta su sun isa maka wannan sai wannan ka ji mutane kun banza ko eh an ji da ka karanta sun isa maka ai kai kwana baccin ka shi kenan ka ji ko ai mutane haka suke ana sanya da waɗannan hadisan ba to daga manzon Allah ne as-sadiqul masduq amma baka samu kai kiyamul layli ba ka karanta ayatani ayoyi biyu da na karshen bakara sun ishe sun isan maka duk lalin da za a samu ba sai wanka kiyamul layli to wannan fa'ida ce ne amin ya rasul la yukallifu Allahu nafsan bayan waccar aya ta sauka sahabbai suka ji nauyi suka ji damuwa akan cewa abin ma da aka sassaka a cikin rai sai Allah ya wani hisabin sa gobe kiyama sai abin ya dace su sai Allah ya saboda wannan aya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wasu malamai suna ganin ta shafe wancan cewa wajen hukuncin duk abin da ka sassaka za a tambaye ka shi din sai ka zo ka nuskace shi cewa Allah la yukallifu Allahu nafsan Allah baya daura wa wata rai a la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai abin da zaka iya Allah bare da wara bare komai ba sai abin da zaka iya ai ma ta sa'uhu qudratuha Allah bai daurawa rai face sai abin da ikon ta zai iya shi yake daura mana la ma ka sabat dan haka ita rai abin da ta aikata min alkhairi na daga alkhairi laha na ta dai za ta tada kanta a lafiya sai dai sai dai in taɓa ta sai mutum yana aikata alkhairi ya bashi mun karanta a baya ba kuma ta ba wa alaiha maktasabat maktasabat abinda ta tsururuta min sharri na sharri to alaiha yana kanta yana kanta za a tsitsiye ta muddin da sharadin nan kuma in ba ta tuba ba ita ran idan ta tuba da malaiku biyu raqib da aqib din nan masu rubuta kyakkyawar mummuna ta aikata Allah ya kiyaye mu shi mai rubuta kyakkyawan shi ne shugaba shi ne oga idan kai mai kyau tun da shi ne oga sai ya tambaye abin da mataimakinsa ta yi nemi izininsa shi ne oga kawai zai rubuta ne kawai ko ba in ka kai ajin ɗari bakwai in ka wuce nan miliyan biyu ka wuce nan ba lissafi ko to amma idan aka aikata mummuna da an aikata mummuna mala'ika bai rubuta mummuna yana jawo takarda zai rubuta ne ke daga nan daga nan ka sani mu'mini ne musulmi ne ba in ka sha wahala ka rubuta an jima ka dai yace saka fi Allah kam lalla bai wannan kai ba to me kun ka wuce wahala ka ka sake godewa ka bari mana mu ji mu saurare shi a hadisin an ce za a saurare ka wajen sa'a uku awa uku ana jiran kai istighfari bayan ka wanda kai sai ka gafara baka yi ba kawai ka ga doje kai kai ta ma sha'a baka ci astaghfirullah Allah kai ne dama Allah wannan laifi na ruba sai ka huta ba da cikin sai a wuce wani to amma masu yawa ɗaya ɗaya ɗaya ɗin nan malam sai sai rinjayi yau ita da saboda mu fi yin su ka kunta ta mutum ya laluba jibinsa ya ba wani ya ce ya ba da sadaka ba aiki ne ba amma bakar magana kan a awa daya buhu buhu a karama kallon to wallahi mu dage da aikata ayyukan alkhairi wa alul khair Allah yana tabbata mu aikata alkhairi za mu ga shi fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara saboda haka mu kiyaye waɗannan mu wallahi mu tsaya da aikata ayyukan alkhairi mu kuma kar mu fata su mu kiyaye aikata ayyukan shari'i in kuma kuskure ya faru kai laifi to mu tuba da gaggawa tun da Allah yana kira mu wa sa'i ila mafira ku gaggawa zuwa ga neman gafara kar a bada lokaci wa alayya makasabat rabbana ya ubangijin mu Allah ne ke koya mana yadda za mu faɗa qulu rabbana ku ce ya ubangijin mu la tu'akhidna karka rike mu a lahira karka kama mu bil iqabi ta hanyar mana azaba inna fina idan mantuwa muka yi muka aikata in dai mantawa muka yi muka aikata abu muna roƙon ka ya ubangijin mu karka kama mu da abin muka manta muka aikata aw akhtana Allah ko kuma muna roƙon ka karka kama mu da abin muka kuskure ba da gangan ba muka yi shi rakanar tsawaba an amde muka bar yinsa daidai muka yi kuskure wurin yinsa amma an amde ba ta bisa ganganci ba karka kama mu da irin wannan gaba a rasta bihi man qabla kamar yadda ka kama wani da suke gabanin mu ya Allah karka mana haka to wannan akwai wani na uku wanda ba faɗa a nan ayan ba amma yana wata aya hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda ya zo cikin arba'una nawawiyya ya tabbatar da haka kuma cewa fi an ummati salam al-qadar wan nisyan wa ma tukrihu alayhi al-qadar wan nisyan wa ma tukrihu alayhi ina ga mai hashiya ma ya kawo shi da bayani ya fita shi cikin tafiyar nashi daga Farbani ya zo a cikin aljami'ul sahih da aljami'ul kabir ya zo cikin sunan ibn maja ya da daga abu zarri da lafazin inna allaha tajawaza li an ummati al-qadar wal nisyan wa wasfuhu alayhi cewa Allah ya yi min rangwame da al'umma ya yi wa al'umma ta rangwame abinda suka yi kuskure suka yi shi ba babu ganganci a ciki to Allah ya yi musu rangwame wani siyani da abin da suka manta suka aikata wa ba su kuri alaihi da abin da aka tilasta musu ba da sarrar su ba su aikata ka ta ana yin haka shi yasa yana nan a wata aya cikin Qur'ani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kaga shi ma ya ja ya hada da wayannan na ƙarshen bakara ɗin kenan idan aka zo aka tilasta maka ka aikata abin da ba baka shiryawa haka da laifi matsalar ai mun karanta hadisi na yawan shakin sa a nan masallaci a halkar tasuwa ga kofar jawar gari nan bayan masallacin nan sai ka ce na rantse da Allah yau din nan litinin na rantse da Allah bara shiga gidan jauro na rantse da Allah bara shiga gidan jauro sai aka samu wasu ƙatti suka dukan kura suka ɗauke ƙagar kawai suka shiga daga gidan jauro da yaƙi kuma ka rantse ba bara ka shiga in kai rantsuwa kuma kai ka ta abu ne kafara azumi ku ya kama ka ko in in kace wallahi af'alanna kace wallahi sai nayi kaza idan ba kai ba sai kai kafara wallahi lan af'al wallahi ba zan yi abu kaza ba to in kuma kai sai kai kafara in kace ba kai ba kai za ka kafara in kace za kai ba kai ba sai kai kafara to za ka ga wannan ƙarfi wanda sun fi ka ƙarfi ba yadda ka iya kamar notuna suka tafke ka suka yi sama da kai kawai sai tsakiyar gidan jawo suka sake kai suka fito ba ka rantse wa tsoye ga yi ba wani abu ne a kan kawai ba wani abu ne a kan kai ba kai ka shiga kan ba ba son rai ba bisa son rai ka shiga ba don ba wani abu ne a kan an fahimci karatu wannan da shi ne a takaice suna nan babu ba a musulunci akan irin wayannan matsalolin matsaloli la ta fi nan nasina aw qala wa qala rafa Allahu dalika an hadhihi al-umma hakika Allah ya dauke wannan akan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma ce kama warada bil hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi fa su'aluhu roƙon da bawan Allah zai yayi a cikin wannan aya i'tirafu bi ni'matin lahi yana i'tirafi ne da ni'mar Allah da ya masa don Allah ya ba ni'ma Allah ka wuce mai illa in Allah bai ba ni'ma ba sai kai sai kai laifin ka ka yi gafaran Allah ka je karma kar laifi amma in Allah ya ma ni'ima in kai laifi sai ka gane kai laifin sai ka tuba wannan kenan rabbana ya ubangijin mu wala ta'mil alaina isran kar ka daura mana nauyi ya Allah amran yaqulu alaina amru kar ka daura mana wani nauyi lamarin da zai yi mana wato daukan sa zai yi mana nauyi wanda ba za mu iya ya Allah kar ka daura mana kama amalta wa alal ladina min qablina kama yadda ka daura shi akan waɗanda suka gabace mu waɗanda suka gabace mu sun ga abubuwa ba ba da mun ci arzikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka za ka ga Buhari yana bayani yana bayani shari'o'i da ka sani waɗannan sai ka ga na wasu da bayani sai ka ga an zo an yi mana an ɗauke mana an yi mana abuwa an sassauka ba aha wanda suka gabace mu bani Isra'ila su ne bani Isra'ila min katilin nafsi na kashe rai kashe kai nawa man arada tawbata in kana so ka tuba Allah ya karbi tuban ka ka kashe kanka in ka kashe kanka to shi kenan Allah ya karbi tuban ka kenan mu ma gare ha mu da kai da shi da kace astaghfirullah shi kenan kuma ma ga azar hadisi sai na Abubakar ya tabbatar da cewa ما أسر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة من استغفر ونبينا بقابل الله ولو عاد ko da ya sake aikata laifin fil yawmi a yini daya sab'ina marra har sau saba'in yana zagewa ma a sarra bara kira shi bara kira shi cikin wanda suke israr masu dogewa cikin laifi ma'ana Allah zai ta gafarta wa muddin ya kuwa kuskure ya faru ya sake aikatawa Allah zai yafe in ya sake kuskure a cikin awa ashirin da hudu ko sau saba'in ne Allah zai yafe abin da kawai ba a so izgilanci kai da gangan ka ce ai an ce misali yanzu ka ce a cikin ka ce an ce ai an yi laifi kawai an zabara ai an san abin nan in an ko sau saba'in in kai kuɗi fari Allah ya karba kai ba ya shaka ha sai buga buga wuri mai a shara kawai ya ja kana ɗaya ya kori ajiyar sai ce kai amma fa abin nan ba a saka turka a saka turka Allah na tuba ka yafe ni ta ce ta ba an ce ba ko sau saba'in ne ba a shara mara balle ta sake bugawa ya jawo ya jawo ta haka an jima ba ya sake ya shaka sau saba'in ya ce ai a jiki ne ya ce ko da ka saba kai ne kana kana kuwa da a ba a yare wannan hadisi ya fara akan irin wannan su ne kal mustafi bi rabbi kana daidai da mai izgilanci wa Allah ne ka san wannan da izgilanci da Allah ba zai zai da musulunci ba gaba da eh qula billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tamiru kad kafartum ba'da imanikum Allah ya ce yanzu Allah ne ya zama abun wasa ayoyin Allah ne suka zama abun wasa annabi Muhammadu shi ne zama abun wasa shi ne za ku ke izgilanci da shi Allah ya ce la ta tazu kar ku kawo ni hankali kar ka bar ku ba da imani ba ku riga ku kafirta bayan da ku mu'mine ne daga ka tuba tuba mai kyau haka Allah ya ce ya yi wazina amanu tubu yallahi tawbatan nasuha ya kuma wani tuba Allah tuba mai kyau ba irin tuban musu ba wai ya tuba ya daina cin kaji da zakaru sai ya zo har wasa yake da zakara ya za ya za ya tsautsai ya sa zakara shi kuma ya sa kansa ya buɗe baki ya sa kan a cikin bakin musu ba ya tauka shi kawai to ya tuba shi kenan ya ya ya haka ma kawai so kama wata wajen kabila to yana daga cikin abun kashe kai idan ana so suna so Allah ya karbi su wa yakraji rubu imani har kuma nauye nauye da ka daura musu yana daga cikin munan in za ka in kana da kudi za ka kire 1 over 40 ne na abin da kamar lakan dukiyar kudinka ba miliyan biyu ba ne da dubu wajen ko ɗari hudu da da wani abu haka to miliyan da dubu ɗari hudu da wani abu ne to idan ka in ka zo sai ka raba su gida arba'in sai ka bada kashi ɗaya amma bani isra'ila za su raba ne gida hudu su bada kashi ɗaya kaga yi a ɗaura musu nauyin da muka muna roƙon Allah kada ya ɗaura wala a ɗayan ma ya ke karewa da abubuwan nan ɗaya cikin arba'in ɗin ma nawa suke cire da kan haƙƙin Allah yan kaɗan ne wala so wa azzakatu kanat rubu amwalihim ita zakka wurin su ta kasance rubu'i ne na dukiyar su wa qardu mawdi'i an-najasati da kuma yan idan misali najasa ta taba riganka a yanzu me za ka yi wankewa ko to su kuma yankewa ne. Rigar gaba duk tsadarta idan na jasa ya taba sai ka nemo reza ko almakashi sai ka yanke inda na jasa ya taba. Ba ka wanke ba ba ka yanke. Malam ba muka ba Allah ya mana gidan dogo. Komi mu sauki kawai kuma ja ala alaikum fi dini min haraj millata abikum wa ibrahim. Saboda haka muna roƙon Allah kar ya daura mana irin waɗannan abubuwa da daura wa waɗanda suka gabace mu rabbana ya ubangiji mu wala ta wala tu ammil rabbana wala tu ammilna Allah kar ka daura mana ma la da lafi abu da ba mu da iko akan yi kar ka daura mana min takalifi na daga nauye nauye da kake daura wa bani ka daura wa waɗanda suka gabata bala'o'i irin irin ka daura musu wato akwai wanda aka tura kwani ko ina har cikin abincin ku wasu malam ko jini ko ina kawai bala'i iri iri malam wasu kwani haka ne wato Allah ya Allah kai mana abuwa ko ka goro mana ka goge mana ka share mana ka shafe mana zurbar ya Allah wa gafir lana Allah kai mana gafara warhamna Allah ka jiga mu kin rahmati a cikin rahmarka ziyaratun alal masjidi wato in ka ce warhamna ƙari ne akan gafara ya ji gafara yawa sai Allah ya ma rahama bayan ya yata zunubin ma sai ɗiba ya ba kuma cikin taskar wato ƙari ne akan gaba an ta maulana kai ne majibincin lamarinmu sayyiduna shugaban wa mutawalli umurna umurana kai ne wato majibincin lamarinmu fansurna ka taimake mu alal qaumin kafirina akan mutane kafirai bi kamatul hujjati ta hanyar tsayar da hujja walgalabati fi qitalihim da kuma ka ba mu rinjaye cikin yakansu in za mu kafsa fa inna min sha'anil maula ka sani yana daga cikin lamari na wanda yake majibincin ka an yansura mawani yana daga cikin lamarin wanda yake majibinci an yansura mawani ya taimaki barorinsa ya taimaki yara wanda suke karkashin sa bayan sa kira alal adai akan maƙiya وفي الحديث يا ذو أسكين حديث لما نزلت هذه الآية يا إيجا ونر آية تسوكا فقرأها صلى الله عليه وسلم سي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكرا دادا duk inda ya zo wata gaba kila lahu an ƙiba kulle kalimatin sai ana gaya masa bayan duk wata kalma karfa Allah da yace rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sai aka Allah ya bar karfa al na na na ga an gama rabbana la ta'ala illa isra kama amaltu alladhina min qablina aka ce ka karfa al rabbana wa la tu'amilna ma la ta'ala lana bi aka ce karfa al wa abu anna karfa al wa ghfir lana karfa al warhamna karfa al haka duk kalma sai Allah ce na aikata haka an an gama an yi maka haka sallallahu alaihi wasallam in ji ba du'a'u an karbi addu'arsa to anan akwai gaba kwaya ɗaya da nake so mu tauna ta wannan mun kare surar nan surar bakara mun kammala ta a yau a cikin shekara wato shida shekara shida 2017 muka fara fasara 17 anan masallacin muka fara shekara da aka buɗe masallacin ramadanin farko da ta zo bayan buɗe wannan masallaci muka fara tafsirin nan da muke yi yanzu ko tun mun taɓa hadawa a shekara ɗaya mu yi da daddare a zaunar wani kwararra mu yi a nan da yamma da shekara ta dawo gayo sai muka dawo gaba ɗaya in ba wanda ba to 2017 17 na ta kuma masallaci ne ko ka 2017 muka fara tafsiri na to alhamdulillah yau mun ga karshen wannan sura illa ma gama na karshe karshen nan zan rufe mana magana akan tafsirin ta ita ce أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين daga wannan gaban Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wa annabi Muhammad irin addu'ar da zai fa'u anna wa gafir lana war'amna anta maulana Allah kai ne majibincin lamarina kaga wannan wurin To irin wannan gaban ne wancan mal'uni na bauchi ya zo fa tafsirin irin wannan gurin. yayi yayi sakin har baki akan janabin manzon Allah irin wannan gaba ne don haka kuma sun saba faɗi mu Allah ne kada maulan mu yanzu ina ce maulana Sheikh Ibrahim Yas wa alanta a wurin su ina bauta masa Allah ne kada maulana an ta maulana haka Allah ya ce gashi nan nassin Qur'ani Allah ya ce an ta maulana kai ne kada maulan mu ba ga wannan duk wanda kaji yana irin wannan miskini a ilimi miskini ba miskini na dukiya ba miskini ilimi an maula a larabci yana da ma'ana ɗaya ɗaya sama da ashirin kaji jahili murakkabi sai ya zo ya wato ya bankare ya dunkule shi a ma'ana ɗaya kadai ya ce ba dama sai wannan ma'anar kadai. Maula al'arabci wallahi ma'anarsa ya fi ashirin. Saboda ashirin. To kan me jahilci ne sai karatu, son zuciya ne sai karatu. Idan cewa wani maula ai ba annabi Muhammadu bane ba. Wallahi duk mutumin da kayyata da shi za ka iya ba shi amanar addininka duniyanka da la'iranka kana iya kiransa maula ya maulaya kana iya kiransa kana iya ce masa ya maulaya amma ba ba kowane mutum ake cewa maulana ba ba kawai don kawai kana ganin da yana wucewa yana dan shiga shiga shigan malanta shi kenan ka ce mara ya maulana a'a sai ka yi tsika 100% da mutum. Allah ne ya sa a gaba kuma zai kai ka ga Allah, manzon Allah ne ya rufa zai kai ka wani manzon Allah. Yadda ba kai tsaye, kai tsaye za ka muna maula na shakta da suman bauchi. Maulan mu ne? Sai in ka ga dama ka yi ihu, ka yi ta ihu kana tsalle har ka mutu. Bara mu je da ƙarshe. wai kenan maulana shi ga ma kenan fa ya kake da son maulana rasulullahi kana kenan kana kenan to bari kai in jahilci yake da muka baka karatu ba saurari in kullun ka dai ne kara daya in biyu ne kara ga dole hadisi ne na cikin sunan ba ya gane wa ka sha wahala ba manzon Allah Muhammad yace man kuntu maulahu fa hada aliyun maulahu mana da lamarin manzon Allah ka ji bane ka bi annabi bane an ta maulana wai ka ji annabi sanin an ta maulana da Allah ne ga ya mana sai ga shi yau annabi na cewa man kuntu maulahu duk wanda ni maulanta ne a'a oke akwai ashe akwai waɗanda annabi maulan su ne ga mu ga mu kaje annabi ba maulan ka bane mu annabi maulan mu ne yace man kuntu maulahu duk wanda na zama ni maulan sa ne eh nuna imam ne yace fa hada aliyun maulahu wannan ali dan abi talib din shi ma maulan sa ne ka san a ina annabi ya faɗa wannan magana an fa sauke farali ne an yi ajjatul wada'i hajin ban kwana ita ce kadai annabi yayi daga fallan tata ko bai ƙara wata ba yana kan hanyar dawowa gida a wani wuri da ake cewa gade da kumma yasa aka yi aka tara sirda na raƙuma kan da yi tudu kamar ɗaki mahaifi ya hau sama ya ce Ali hauro, sai dai Ali hau, suka suna sama, sahabban da suka demonstratin aikin hajji tare da manzon Allah. Mutum dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu adadin manzon annabawa. A gabansu annabi ya faɗi hadisin nan. Ya ce, Man kuntu maulahu, duk wanda na zama ni maulansa ne, to ba haza ayyun aliyu maulahu wannan alin shi maulan sa ne
annabi bai tsaya nan bai ce Allahumma wali min wala Allah duk wanda ali ya cikince lamarin sa ka cikince lamarin sa duk wanda ne ne da lamarin sa ya minka lamarin sa ga ali Allah ka ne ka cikince lamarin sa wa ajimal adamu duk wanda ya imini ali Allah ka kaƙi shi اللهم والما والاه وعادما عادما wannan lafazi ne na ajiyar mai zama to Allah in ba ki da kamanci ba da jahilci bayan ma na riga na gaya ba ma'anarsa ya fi ashirin ya kai ashirin da daya ma'anar mauna shi na rashi domin yanzu za ka iya cewa uban gidanka maula uban gidanka zai iya gaya wa yaron gidansa maula ƙwarai sosai a larabci duk yana rauka ba ka tana cewa na bi maula ibn umar na ji maula abdullahi ibn umar baransa ne ake nufi baransa barorinka mawali wa mawalikum maula ne a jam'i ne na maula mawalikum barorinku jahilci ne da son zuciya wajahadu biha wa taiqanan anfusuhum zulman wa ulwa gaskiya sun santa sai su yi jayayya da ita saboda zalunci da girman kai saboda ba su suka faɗa ba to mu dai manzon Allah maulan ba kuma da mai yaro ina jira yara za ka gani yanzu ba za ka taɓa gane ba tunda haka Allah ya yi ka kai wani aqidar ka kenan ko to jama'a mu kullum a wuraren maulidi in dai na kwana ne yana da dama za a kwana to can da asuba ana karatun haihuwa ko yana an zo karatun haihuwa ya ake cewa المدد المدد يا رسول الله الشفاعة الشفاعة يا رسول الله الكفاية الكفاية يا رسول الله الولاية الولاية يا رسول الله سيمي النصرة النصرة يا رسول الله wannan a arna ka dauke mu to haka muke eh shi da shi muke rubuta ma taimakon da kuke cewa ba a neman taimako annabi to mu kullum aiki mu kenan an-nusra kan nusra ta ya rasulullah shi yasa ma na rubuta ka a page na Facebook ka gani in ya so ka mutu an-nusra kan nusra ta ya rasulullah ya rasulullah muna neman taimakon ka ya rasulullah muna neman taimakon ka kai wallahi tallahi numfashinka wannan da kake ja da taimakon manzon Allah ya yake shiga ba don annabi Muhammadu ba kai ta ja numfashi ba shine ruhul rujuwa duk wanda da gani da rai da annabi yake musu da shi muke rufe idon mu muna budewa da abin da ka sani da wanda baka sani ba wallahi arzikin manzon Allah yake shi وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله المودي وأنا الآن wai ba a kamun gaba da wani Allah ba a kamun gaba da wani Allah ƙarya kuke wallahi ƙarya kuke Mulana shi ɗari gwamnati yana cewa misali wani babban mutum ne mai arziki yana kwanci a cikin gidansa cikin dare sai ya ji kawai barayi su zo suna kokari karya ke za su shigo to Allah ya sa da telefon nan ba na DPO maza maza sai ya dau waya tap tap tap tap tap ya nemo lambar bidiyo sai ya buga yana jin suna ta kokai za kare kan kofa mutu sai ji biyu ya dauka cikin dare dole ka san in sun gani sun sani ba banza ba sai ji biyu ya dauki fon kon din da yi da ji biyu ya dauka ya suka gaisa ya ce maza maza gida na lamba da zala ya ba a kawo min gudunmawa maza maza gida na lamba da zala ya ba shi kenan ji biyu na kashe waya kawai sai kira ainihin dama kullum dare ana raba zuciya daga motar patrol tana wuri kaza ta kila ba ta kawai na iya yace to maza ku bangare kaza ya ba su directive kana ji ko ga ya bada directive an gama kan kace ko ba ba sai ga su sai suka sake wannan jiniyar nasu da suka ka har da sabo ba ba suka sakta ta kyauta barayi da suka gudu har sun kusa kare kare ko bayan su Maulana Sheikh Dara Usman Bauchi ya ce to anan aqidar mu na musulmi aqidar musulunci ba kai da ba wa wa barayi Allah aqidar musulmi Allah ne ko barayi haka ne to me yasa bai kira Allah ba ya kira ko ne eh ya kamata ka tambayi kanka da Allah idan barayi suka zo shiga gidan shi wannan mai kudin zai nemo tarbi ko da ke tarbi ma ba shi eh yanzu kai lai jika ce yanzu kana jin tarbi nan kai a kawai da yan yatsun kawai mu aje wannan karatu mu dawo kan na tarbi wai da yatsun ka haka za ka yi annabi bai taɓa rike tarbi ba wai da yatsun yake mulana shi ɗahir ɗin da nake fa haka yi to bayanin sa ɗin yana zaune a gindin Ka'aba yana jan tasbaharsa sai wani balarabe ya zo ya ce ya shi ya kake amfani da tarbi wayar gashi hadisi ya ce da ya sai ke aiki a wurin tarbi Duk yanzu ba ya da suke. Sai ga yawon da ya nuna masa, yanzu ba ya da suke yadda da ya ne. ya ce ko tafiye ne na kansa ya kuɗe ya ce kai yanzu me yasa da za ka kawo harami nan da ka taimaka da muna ba ka tawo da kawo ci gaba ko to na kuma ci gaba ne shi ke ya su ne su ne ne wai ne a rike yi da yatsu saboda za su rika haske da ranar gobe kyawa yanzu tarbin ne yake dakasa ki waye to ka kira police me yasa ofishin police ne shi ake kira Allah ya kawo taimako amma ba ka kira Allah ba ba ka zauna ba ta inna lillahi la haula wanne ne wanne ne ah to ka bar police din kai ta jansu a zuciyar ba za ka iya wayi amma da kana da yaƙini su din ma za su iya ba fahimce ne ba wallahi kana da yaƙini ka ya kai yaƙini la haula wala quwwata kafa ɗaya zaka ja wallahi sai su tsaya a wurin ba za su iya kare ko ba su yi su yi ba abin da ba iya in kana da imani ne ka ba ka faruwa da wani cikin abubuwan ko sai ba ka ya buga ya buga wurin neman magani wani irin ciwo kai ya same shi ya baka ya nemi likitoci su kai ciwo kai yake ba irin bugawa da ba yi ba ba musulmi ba ne sai aika wasiƙa wa sai na umar yana halifar manzo ba ita da abin da ya same ni ciwon kai ya iya bar ni likitoci sun iya kokari ko kuna da wani abu a jini ku sai na umar ce akwai sai na umar ya ga takarda dama yana cikin tun kafin ma aiko manzon Allah yana cikin mutum goma sha bakwai da maka da suka yi rubutu da ƙara sai da Umaru ya ga takarda ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai na da takarda sai kai laya laya ba ta ko to wannan khalifa manzo Allah sai da ya rubuta laya ya nade ya sa aka sa a hula ta sarauta kambin mulki na sarauta ya ce a kai masa yana sa hular nan ciwon kan zai zai zai fita haka aka yi ana kai masa yana sa hular ciwon kai ya tafi bismillahir rahmanir rahim wataƙila kai din nan in ka rubuta ta ka bayar bare amfani ba saboda ya ƙiri ka bai kai ba ba ga ba ruwa kasar ba sai na umaru kuti radiyallahu anhu ya zo kasar nan da yadda ya fi kano akwai wani wadda a cikin fada wadda a ciwon aljanu ya shafe ya shafe su aka buga aka buga abin yaki da aka zo umar kuti ya zo aka mar complain fita wannan an gama ai da ya ya da daga da ya rubuta bismillahir rahmanir rahim aka nane yace a sa mata a kai zai aljanu zai ta ana sa wannan layan aka rubuta ta ana sawa kawai shi kenan ta warke ka san me bar bayan da na bar rubutu ya gama abubuwan da zai ya koma a kasu wata rana sai irin wannan ciwo ya samu wata a dangin wasu masu ƙarfi aka buga abu ya iya gaja to a family aya ko wacce aka taɓa yi wa wani wata laya a karɓo layan mana aro sai mu buɗe mu ga mai aka rubuta ya rubuta wa wannan ɗin tuta rubutu muka ga yi a karɓo laya da aka zo ya buɗe laya sai aka ga bismillah ta a a a shi ma bismillah ce kawai sai da rubuta aka sa wancan bai warke ba aka mera wancan aka nade aka mera wancan a duniya dawo to abun ba wai bismillah bane a wurin wanda ya rubuta bismillah ne yaqinin ka in yana da ƙarfi insha Allah in kai bismillah ba abin da ba ta magani amma matsalar daga kai ne in kana da yaqinin ta kai imani da ita sai ka ga kai saboda haka mu kullum almadad almadad ya rasulullah madadin manzon Allah muke nema dare da rana in ka ga dawa in wuta ta ka ce samu sai mun je lahira za ka gane billahi la ilaha illallah ka ce ba ka neman madadin manzon Allah ba ka neman taimakon sa Allah kai mu lahira Allah ya hana ka shikenan duniyar lahira Allah ya raba ka da taimakon manzon Allah mu muna nema a cikin kowane harkar ga munan malar in ba wallahi madadin manzon Allah shi ke ba mu da abin da kake gani a tare da mu ba ka taba jin muna kuka ba annabi muke da aminci da shi ba mu da shago ba mu da rubar kasuwa kuma muna cikin abin da muke so muna sa suturar da muke so muna fara inda muke so saboda arzikin manzon Allah. Ka je ka kai kuwa ba ka da kan zamu je lahira. Allah ka dauka bai san motsi kowa ba ne? Yana kallon mu dukkan mu muna cikin tafin hannunsa. Dukkan mu yana kallon mu kai da kake rasa kunya da fi'ara ga jaribin sa Allah kai mu lahira. Ka ce za ka mutu kusa da shi ka gani. In mala'iku ba su ma da lafiya. Ka isa ma? Ka isa? Kai da kake rena shi sai da kake rera shi zamanin da ba zuwan wannan harkar ba wallahi a ƙasar nan ko da ceton ake gaba ɗaya ba kullum shafa'atu jami'a sai ta aya ceto gaba ɗaya na Allah mai shi kai kan ka kuskura ka tsoron wani zai cece ka to ina ma nan ba ma ta fahimci shafa'atu shafi'i ba ayi ƙurani ba tunda wancan ta ce falin lahi shafa'atu jami'a ceto gaba ɗaya Allah ne kenan banda an gani ilimi a wurin su to ina ma ayan da muka wuce man zalla zai sau inda wa illa da jinni ina hankalin yake tafiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in ka aifi da bai balaga ba ya mutu gobe gobe kiyama zai ce ka da jariri da annabi wai ta aura da annabi ya ce duk wanda aka haifa da farko ne da lafazin hadisin ya zo annabi ya ce duk wanda aka ya haifi yaya uku suka mutu ya binne yara uku wanda ba su baraka ba za su cece shi wata mata ta faso ta ce sun lalata biyu ba biyu ne na binne ni ba annabi ya ce har ne aya wata ne ta ji maza maza ita ba sun mana arziki malam sun mana rai da annabi sun bari ba su tambaya ba uku na ga tsaya shikenan amma da yake Allah rama sana da yarwa duk abin da annabi ya ya sa hannu a ofisin Allah an gama an buga sa mai daya ta fito ya rasu ladi ko daya na binne ya ya labari na ta ce har da ke manzon Allah wanda za a zo neman taimako a gaban sa dai abin da ya fi tsada wani ya zo ya Rasulullahi ina neman ka taimaka mini gaban aljanna ta ce an bada ba ka yi da bukashatu ba sabin sa ya Rasulullahi aljanna nake so gaban ka taimake ni gaban aljanna ce an bada akwai wani taimako da za ka yi mutum ai ana yi wa mutum taimako iri a taimake ka ba ka aikin gwamnati ya taimake ka ba ya baka yar kaura ya taimake ka baka jari haka ne da Allah wani taimako ya fi mutu ya baka aljanna annabi na bada da kuma ya bada wani taimako ya fi annabi Muhammadu sai an gama baka takaddinka an yi kiliyarin ɗinka za ka tafi jahannama mala'iku suna wuji-wuji da kai saura kawai a wuce da kai annabi ya haka ya ce wannan fa ina za a gaiki ya ce wuce ta a dawo da shi aljanna za a gaiki kuma za mu ya kare mala'ikun gabaki da suna ƙarƙashin kulawan annabi muhammadu ne umarninsa suke jira Allah ba ce wa kuntum ala shafa hafratin minan da fa asabakum minha duk duniya muna gaban jahannama ne taura kawai burin za a ciki ya zai tsamu wani sai bakwai wuce wani Ana nuna taimako Allah ne, taimakon wani Allah ne a abin da zai iya. Dan iyayenka za ka iya ba mutum a janna? Za ka iya ba mutum a janna? Annabi ya baya ko bai bayar ba? ka ce wani ya dan aljanna ne mutum ka taimake shi ka bashi ko gina ba zai taimaka wani da shi balle aljanna annabi annabi zai zama kayan wasa duk duniya halittar Allah kaka ba wanda ya ga Allah sai musamman ne annabi an gaya ma irin kare ko irin wani duk duniya ba wanda ya shiga aljanna bai mutu ba sai musamman ne al'ummar nan kaka ya ce ni da kalsul jannata na shiga aljanna ka ɗauka irin ka dashi za ka ce za ka haɗa shi da sauran mutane wani neman taimako wani Allah a iya kana hudu ba fahimce shi ba a a ba muni za ka zuna iya kana hudu wani ya kana tsaye kai ba da Allah ga game da shi kashi uku rububiyya uluhiyya asma wa sifat mu da Allah mu ɗaya ne wa taba jin muna bauta wani ba Allah ba ka taba zuwa masallaci na tijariya suka zo ta goro daga ku suka ce rabbana shau tijari ka taba ji Allah mu da shau tijari radiyallahu anhu ya zo mana da dariƙa shi ma abin da muke shi yake eh shi muke bautawa shi kuma wace bautawa abin da muke istighfari salati la ilaha illallah wallahi har har numfashin mu ya fita ba za ku daina neman taimakon nan ta Allah in kana da alƙalamin da zaka rubuta kai ma ka ba mu takaddim da za mu tafi jahannama bismillah mu da muna neman an-nusrata nusrata ya rasulullah ka tada ka tada yakin duniya na in ka gara Allah ka bari mana ne manzon Allah kai mana arzikin samun ceton manzon Allah ya Allah muna roƙonka karkar ka duba wawayen jikinmu irin waɗannan abubuwan da suke yi ya Allah ka tausaya mana karkar mu ya muna ƙara roƙon ka yaran ki wannan na cewa assalamu alaikum malam da fatan kun sha ruwa lafiya to wannan yana roƙon a taya shi da addu'a ne yace ina cikin matsala matsalar rayuwa matsalolin rayuwa jami'a ya kare kuma ana bina bashi sannan kuma ba ni da abinci na gode Allah ta hana lafiya da ita ba akbar irin halin da al'umma take ciki kenan ba irin halin da ake ciki kenan ba jari ya kare ga bashi ga ba abin da za a ci irin waɗannan ne za mu mai da hankali mu ta addu'a Allah ya yaye su ba wai mu rika cewa ko manzon Allah za mu wannan wanda yake roƙon addu'a ne muna kamun gaba da abin gani farin gani masoyin jaka da amadan Allah wanda in ya kalli halaran Allah ta ki za ta Allah ya dawo maka da kare ya tsorar da karayen arzikinka albarkan manzon Allah Allah ya gaggauta sauƙi maka wannan bashi da ke kanka don matsayin manzon Allah abin da kuma ake fama da shi na rashin na rashin azanci Allah ubangiji ya baka cikin taskokin jarrabawa ce ina baka shawara kai hakuri kar kai duk wani abin da ya kaucewa shari'a ta Allah ka yi hakuri ka daure abin da zai biyo baya wallahi sai ka yi farin ciki insha Allah wa inna ma'al usri yusra duk duniya ba wanda baya bukatar jarrabawa kowa ne ta wani tafi ta wani muddin kana mu'mini sai Allah ya jarrabe ka muna baka hakuri kuma muna baka tabbaci Allah bare bari a gaba zai kawo maka mafita insha Allah musamman da kai da ire-irenka a yawaita komawa ga Allah ana karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da yawa ana karanta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir wa la takilni ila nafsi darfata aynin wayannan biyu duka riwayoyi sun tabbatar da cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da'awar yusuf mata kenan annabi ya ce Allah yana kunyan bawan sa ya duk wanda roƙonsa da wannan bai girma bukata ba ya ayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghfir wa la takilni ila nafsi darfata aynin kuma hadisin na na Aisha ce mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha ita kuma ta tabbatar da cewa ismul lahi azam ne wanda Allah in an roƙe shi da shi sai ya sai ya sunan Allah da in dai an roƙe shi sai ya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir wa la takilni ila nafsi rahmat ayni a rike Allah zai biya maka bukata insha Allah yawai ka bai da na adoi da nufin biyan dukkanin bukatu marasa lafiya da gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara mana lafiya ba mu da sarrafa lafiya wurin yin biyayya gare ka da da'a ga dokokinka ya Allah yan kasuwa cikin mu Allah ubangiji ka ba su wato wato yalwata kasuwancin nasu da bunƙasa ka sa albarka a ciki masu kiwo Allah muna roƙonka ka sa albarka cikin kiwon su masu abin da ya shafi noma shirin noma da muke yi damunan nan da take fuskantar mu Allah ka sa mu samu damuna mai albarka wannan shekara Allah kar ka jarrabi bayinka da lalacewar gona amfanin gona albarka manzo Allah tabaraka wa daidai da mu wanda zai zai za mu ji daɗi mu noma abin da zai ce wa iyalan mu har da biyan bukatu barkan shi jami'ar da Allah ya Allah mata da suke dauke da juna biyu Allah dauke su lafiya Allah abin da za su haifa ne da wanda iyalan mu duka su haifa Allah ka daura mu akan daidai sa mu akan hanya madaidaiciya ka raba mu da hanyar shari'a barka mu zaman kowa da bukatar ta alkhairi ta duniya ce ko ta lahira ce Allah ka biya mana gaba daya wanda da muke tsoro kuma na shari'a Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu ko na duniya ko na lahira barka mu zaman sallallahu ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم صل على سيدنا محمد بن ساكت المعارف والحق بما سبق نصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم